فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانر آه، يومنا ران العرباء شاترا جواتن رمضان ألف أريو دا أربعين دا شدة هجرية كما يومنا شاترا جواتن مارس واتن أكو 2025 miladiya a wannan majalisi namu na Savana Bank da ke garin Sokoto a arewa maso yammacin Najeriya. Yau za mu yi zama na uku a cikin tafsirin suratu Maryam alaihi salam. Jiya mun tsaya a aya ta 21 yau za mu tashi aya ta 22 bismillah.
فعملت فانتبذت به مكانا قصيا فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا Asko. To, a bayanan da suka gabata mun ji inda Ubangiji Subhanahu wata'ala ya bamu labarin Maryam alaiha salam gashi mala'ika Jibril ya zo mata kuma ya yi mata bishara da samun ɗa. To bayan gama wannan tattaunawa fahamalatu take sai ta ɗauki cikin annabi Isa alaihi salam. To wannan ɗaukar ciki da ta yi ya faru ne a lokacin da suka gama tattauna da mala'ika Jibrilu kamar yadda wannan aya ta alkur'ani ta nassanta kuma kamar yadda ba a samu sabani ba hatta shi ma a cikin ah, adabiyat ko a cikin tarihi na da kiristoci suke bayarwa a cikin littafin luka a sufuri na farko aya ta talatin da talatin da wani abu haka ko talatin da ɗaya ko da biyu take ba da labari a juz'i na ɗaya abin nan sufuri na ɗaya aya ta sura ta ɗaya aya ta talatin daidai lokacin da mala'ika ya zo ya ce da maryam alaiha salam kada ki ji tsoro ya ke maryam li'annaki wajadti ni'matan inda Allah saboda kin samu wata ni'ima daga ubangiji ها أنت ستنجبين وستسجلين آه، آه، ستحلبين وتلدين ابنا وسميته يسوع yake cewa a ke za ki haihu you shall conceive in your womb and bring forth a son and shall call his name Jesus cewa za ki haihu za ki samu ciki kuma za ki haifi ɗa ki shayar da shi kuma sunansa zai zama shine yasu shine isa kenan jesus to ana nan ɗan zai zama babba zai zama ɗa maɗaukaki da za a dinga kiransa kuma ubangiji subhanahu wata'ala zai ba shi kujerar annabi dauda kakansa kamar yadda ayoyin suka faɗa har izuwa lokacin da nana Maryam dai a cikin a littafi a cikin a sura ta farko aya ta 34 ta tattauna da mala'ikan a aya ta 35 mala'ikan ya bata amsa a aya ta 36 ya ci gaba da yi mata bayani a aya ta 37 zuwa aya ta 38 aya ta 39 har zuwa lokacin da da bayanai suke nuna cewa sai ta dauki cikin Annabi Isa alaihi salam saboda haka babu sabani a wajen al'umma gaba ɗaya akan cewa daga wannan tattaunawar da suka yi da mala'ika Jibrilu take Maryamu ta dauki cikin Annabi Isa fahamalat sai ta samu cikin Annabi Isa alaihi salam fantabadat bihi makanan qasiya don haka sai in tabazat bihi sai ta janye jikinta ta nisa da wannan cikin nata makanan asiyan wani waje can mai nisa da mutanenta to lamazin a hamalat hu asali a lafazin hamala lafazi ne wanda yake mutaaddi yana yin ta'addi zuwa ga mafa'ulun biyu kai tsaye حملت المرأة طفلا mace ta ɗauki cikin yaro ko an ce hamalat almar'atu wa mace ta samu ciki ko da ba a faɗi abin da ta samu cikin ba dai za a gane amma kuma anan akan ce hamalat bihi ta samu cikin sa sai zama alba'u din wato litta'kid ne abin da yasa muke dan karin wannan bayanin saboda kada wata rana mutum yana cikin karatu sai ya ga wani abu da ya saba wa abin da aka gaya masa kai tsaye to da aka gaya masa da wannan da wannan duk ɗaya ne wannan ga dalilin da yasa aka yi shi to sai ya samu sauki kuma ya zama ya ƙara ma'aluma ta ilimi idan mutum ya karanta waƙar Abu Kabir Al-Huzani lokacin da suka yi tafiya da ta'abbaka sharran da ya ga irin jarabar da ta'abbaka sharran yake da ita da ƙarfin da Allah ya bashi a lokacin shi abu kabir ya auri babar ta abu sharar shi kuma ta abu sharar yana karami ya ga wani babba yana shiga gidansu sai fa an kara zane to ita kuma mace tana son mijinta shi mijin ya ce to fa ga halin da ake ciki na ga yaron nan naki fa yana min wani gani gani ta ce to za ka iya kashe shi kawai ka kashe shi mu ci gaba da amarcin to sai ya ja shi suka tafiya to a tafiyar ne wasu abubuwa suka faru masu ban tsoro da ban al'ajabi to shine sai shi yayi waka Abu Kabir al-Huzari Abu Kabir yana cikin mawaka na jahiliya masu karfin lafazi su sai na Umar duk sun san da haka to a cikin waka yake cewa hamalat bihi fi lailatin maz'udatin karhan wa aqdu nikahi wa aqdu niqaqiha lam yuflil yake cewa ya hamalat bihi mahaifiyarsa ta samu cikin sa bata ce bai ce hamalatu bai ce hamalat bihi fi lailatin maz'udatin a wani dare wanda yake mai shi'unci karhan ko da ma uban nasa ya je mata ba a sarranta ba wa aqdu niqaqiha lam yuhlali a lokacin ma da damara a cikin ta irin damarar da mata suke in za su yi daka ko za su yi aiki bai bari ta kwanta damarar ba ma sai gashi ta zo da shi wani irin mutum mai jarumta mai shi'umci mai kaza mai kaza mahalli shahidi hamalat bihi bi ma'ana hamalat fantabazat bihi wannan izin tabazar da muka yi magana a baya daidai yake da fantabazar bihi sai ta janye jikinta ta tafi bihi da cikin makanan qasiyar sai ta can nesa wannan almakanul qasi din malamai sun tattauna akan wurin wasu daga cikin malamai suka ce gaba ɗaya garin ta bari saboda lokacin da ta samu cikin ta ci gaba da zama to amma a cikin labaran da ake samu na ahlul kitab sun ce akwai wani khatibuha ana kiransa Yusuf najjar wai duk da cewa wasu daga cikin malaman musulunci sun soki wannan kissar cewa shi Yusuf najjar din nan yau da gobe yau da gobe sai yake ganin alamar kamar Maryama tana da ciki sai yake tambayar ta ce to sai amma kuma in ya ga tana da ciki sai kuma ya ga ba ta da miji to sai yake gini akan kyakkyawan nagartar da take da ita sai ya ga kaman shine dai bai fahimta ba tafiya ta tafiya har ciki ya girma ya kai lokacin da zai bayyana to sai ya kasa samun nutsuwa sai yake tambayar ta yake cewa wai yaya kike gani ko tambayar ki nake so in tattauna akan wani abu amma bana son ki shiga damuwa sai ta ce bai kake so mu tattauna a kai sai ta yi mata shin kuwa zai yi wa a samu shuka ta fito ba tare da an sanya iri an shuka iri ba zai yi ku a yi haka kuma zai yi a ce an samu ɗa ba tare da uba ba asali to sai ta ce masa kwarai zai yiwu domin shukar farko da Allah ya tsiro da ita a duniya wacce daga ita aka fara samun tsiri ya aka fara samun iri da wani iri aka shuka ta ce Allah ne ya fito da ita tace kuma haka Allah ya samar da annabi Adam ba tare da uwa da uba ba to sai ta fahimci kamar me yake nufi to daga nan sai ya dauki aniyan mara mata baya akan yanayin da take ciki to lokacin da cikin ya girma ne shine sai ta baggari wasu asfar wasu bayanai na na ahlul kitab suna cewa sai ta tafi misra haka wasu malaman tarihi suke cewa shine makanan qasiyar din daga baitul maqdis zuwa misra kaga ai da nisa ko to shi yasa Allah ya ce makanan qasiyar wani waje mai nisa to amma idan aka duba ruwayoyin da suke cikin littafin Luke book of Luke da kuma littafin Matta su kuma suna suranta cewa ba Misra ta tafi ba a Palestine din ne dai amma sai ta tafi can ƙauyen Baitul Laham wanda a nan Baitul Laham din ta zauna har lokacin haihuwar Annabi Isa ya ta haife shi amma mu abin da Qur'ani ya ce mana shine in tabazat bihi ta zare jikinta ta ware kanta da wannan cikin nata a makanan qasiya wani waje ai ba'idan an makani ahliha sawa'un misran ta tafi da shi ko kuma a'a ta tafi da shi baitul laham din ne kamar yadda yazo a cikin book of luke littafin luka to Allah ne ya bawa kansa sani ba dai a inda aka santa ta saba zama ba anan ta haifi annabi isa ba fanta bazad bihi makanan qasiya fa ajaa hal makhadu إلى جذع النخلة كثر تقول فجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا نعم آه فأجاءها المخاض sai naƙuda ciwon naƙuda a ja'aha ya tafiyar da ita ya buƙatar da ita zuwa dole sai ta tafi ai alja'aha asali ja'aha al-makhadu ne sai aka yi masa ta'adiya da da da hamza sai zama a ja'aha ai ja'alahu ja'alaha ja'iyatan ma'ana sai naƙuda ta sa ta dole sai ta bar inda take zaka in zaka fassara kawai ka ce sai naƙuda ta buƙatar da ita dole sai ta bar wajen ila jiz'in nakalati sai ta tafi zuwa wani kututturan dabino wannan kututturan dabinan a anan ta samu ta zauna saboda zafin naƙudar da take ji to lokacin nan ne da ta tuna cewa za ta haihu kuma za ta koma gida kuma za a ganta da ɗa bayan an san ba ta da miji kuma ta san halin da mutum zai shiga a wannan lokacin wasu ma littafan tarihi suna cewa abinda isa in tabazat saboda kar a kama ta a ce za a yi mata hukunci na ta'aziri alhali ita ta san cewa ba ta yi barna ba ne kuma gashi mutanen da take rayuwa da su yahudawa ne kuma ba a taɓa mutane masu sharri irin yahudawa ba kamar yadda abdullahi ibn salam Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama innal innal yahuda qaumun buhut yahudawa mutane ne masu sharri muddin abu ya saba wa sarranta to kai yanzu nan za su iya yin kagiyar abu su laƙa masa to saboda haka sai ta tafi bakin wannan kututturan dabinan qalat sai ta ce ya laitani mittu qabla hadha ya kai tuna ina ma dai a ci in mutu qabla hadha kafin wannan kafin ma in samu cikin wannan yaro ya laitani mittu qabla hadha ina ma dai na mutu haka kira'ar jumhur take kira'ar ibnu kasir da abu amr da ibnu amir kuma ya laitani muttu qabla hada ina ma dai a ce na mutu wa kuntu in ya so tuntuni ma sai in kasance nasiyan wato wani abu wulaƙantacce mansiyan wanda yake abin ma mantawa gaba ɗaya a cikin kundin tarihi wannan lafazin nasiyan ɗin nan an karanta shi da karatu biyu ƙira'ar hafs an asim da kuma hamza wa kuntu nasiyan a ƙira'ar jumhur kuma wa kuntu nisiyan mansiya kuma duka dai abin da ake nufi da shi shine abin da yake wato wani abu wanda yake bashi da kima bashi da daraja wanda bai kai ma a tuna shi ba kamar misali a ce mutumin da bai tsina na komai a rayuwarsa ba bai taba bai haihu ba sannan kuma bai yi wani abu na ku zo ku gani ba bai bai amfanar da mutane ba bai kuma yi wani abu na cutarwar da za a daɗe ana tuna cutarwa ba idan ya mutu ɗan lokaci kaɗan sai ka daina jin turiyarsa gaba ɗaya to shi yasa sai nace ina ma dai ya laita ni mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan ko nisiyan mansiya in so kowa ya mantar da ni annasiyu shine ash-shay'ul haqir alladhi sha'nuhu an yunsa mansiyan shi kuma ismu maf'ulun ne min an-nisyan wa kuntu nasiyan mansiya na'am ونادى من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجسر النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما تولي من البشر أحدا فقولي إني نذرت الرحمن فقولي إني نذرت للرحمن قوما فلن أكلم اليوم فلن أكلم اليوم إنسيا na'am fanadatha min tahtiha sai annabi Isa alaihi salam din ya kira ta min tahtiha daga gabanta bayan ta haife shi domin anan an yi amfani da tahat amma abin da ake nufi shine a wato kusa da ita kamar da Imam al-Baghawi a cikin tafsirin sa Ma'alim al-Tanzil ya faɗa yace lam yurid bihi annahu tahtaha wa hiya qa'idatun alayhi ba wai ana nufin ta zauna a kansa bane bal baina yadaiha abinda ake nufi anan shine wato ya kirawo ta waye ya kirawo ta annabi isa to wannan kaga ba ambaci annabi isa ba anan ko ba a ce fanadaha isa min tafiha ba sai zama nadaha nada fi'il madin ne mabniyun ala al-fathi wato sai zama wa fa'iluhu damirun mustatirun taqdiruhu huwa yana koma zuwa ga Isa tunda a siyakin magana Annabi Isa ake to idan kuma abin da yake ƙara tabbatar mana da haka shine wannan akwai qira'a biyu akwai qira'ar farko ita ce qira'ar Nafi'ul Madani da Hamza da Ali al-Kisa'i da mu Hafsu an Asim da Abu Ja'far al-Madani da Khalaf al-Ashir sai kuma Rawh an yaqub shine muke kira muke karanta fanadaha min tahtiha ta kasan inda take a gaban ta kenan amma qira'at ibn kathir da abu amr al-basri da ibn amir ash-shami da shu'ba an asim tunda san hafsu ne kawai da kuma ruwai an yaqub tunda san maruku ne kawai to su kuma suna karanta fanadaha man tahtaha wanda yake cikin ta tunda an ce tahta ai tahta surratiha tunda inda mahaifar take kasan cibiyarta ne da haka zai za a iya kiransa da suna a ƙasa da ita lokacin da ya ji ta a cikin wannan yanayin na da hafi ya kira ta shankiti Allah ya kansa rama a cikin abwaul bayan ya tabbatar da haka ai al-mauludu alladhi wada'athu shi annabi Isa da ta haife shi li'annahu kana tahta inda al-wada domin da ta haife shi kila ta tashi tsaye yana kasanta وعلى القراءة الثانية فناداها من تحتها أي الذي تاتها وهو المولود المذكور الكائن تاتها عند الوضع يتي ألا تحزني kada ki bakin ciki qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya hakika ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya sariyan wani gulbi tahtaki a kusa da inda kike in kika yi kasa kadan tunda dama yanzu kina da bukatuwa zuwa ga abin da zai taimake ki na ki yi wanka ki tsaftace jikinki ki sha ruwa wannan yaki annabi Isa alaihi salam shine ya gaya mata wannan Allah ya bashi dama yayi magana haka ibn jarir Allah ya kansa da rahama ya tabbatar da ibn atiya da ibn ashur da muhammad al-amin ash-shamkiti kuma haka aka rawaito daga ubay ibn ka'ab kamar da ibn jarir ya kawo da mujahid da al-hasan da sa'id ibn jubair a wata ruwaya tasa wannan kuma ita ce magana mafi inganci cewa shi annabi isa ne ya kira ta wasu suna cewa a'a ba annabi isa ne ya kira wuta ba wanda ya kira wuta mala'ika ne shi ne ya ce mata Allah ta hazari kad ja'ala rabbuki tahtaki sariya amma dai magana cewa annabi isa ne ya kira wuta ita ta fi zama daidai kad ja'ala rabbuki tahtaki sariyan hakika ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya miki sariyan wato wani gulbi taha take a kusa da inda kike saboda haka ki je kawai ki amfani da ruwan wannan gulbin wasu kuma suka ce a ai bishara ce annabi isan yake mata akan cewa Allah ya sanya miki taha take wanda zaki haifa yanzu a kasan ki sariyan shugaba ne a cikin shugabanni sai ya zama sariyu a wato mufradi ne na surat suratul qaumi sune manya manya manya manya a cikin mutane to amma waccan magana da ita ce abinda malamai suka tafi akai jumhurul mufassirin kamar yadda shaukani ya faɗa a cikin fatawul qadir cewa as-sariyu huwa an-nahru as-saghir wato dan gulbi haka amma waccan magana cewa ta qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyan wannan an cewa wai Allah ya ya sanya wani babban mutum a karkashin ki an rawaito daga Hassan al-Basri kamar da Ibn Jarir Allah ya tsara rama a cikin tafsiri ya nuna cewa ɗaya daga cikin maganganu ne abin da yasa zamu fi karkata cewa ruwa ne saboda abin da zai zo a gaba sai Allah ya ce fakuli a wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati sannan kuma ki jawo wato itaciyar kututturan dabinan nan ki tsaya kusa da shi ki jawo shi zuwa jikinki ma'ana ki girgiza shi tusaqitu alayki rutaban wato lubiya janiyan wacce ta isa ci wacce take ba magace mai bauri ba tusaqitu alayki ko tasaqatu alayki yanzu zaki ga tana fadowa a kanki saboda yawanta zaka fakuli ki ci washrabi ki sha daga ruwan wannan ruwan wa qarri aina kuma ki ji daɗin ki fa in ma tarayinna min al-bashari ahadan idan kun koma cikin gari kika gamu da wani mutum fa quli to ki ce wa duk mutumin da kika gamu da shi ki ce masa in ya tambaye ki Maryam daga ina kika samu da to ce ne musu inni nazartu lirrahmani sauman ni nayi bakance na sha alwashin cewa zan yi shuru zan yi kurum ba zan yi magana ba wannan Allah ne rahama ne wa haka me fassara inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiyan yau bazan yi magana da wani mutum ba to idan ka kalli a wato siyakin cewa wa huzzi ilayki bi juz'in nakhlati tusaqitu alayki wannan ita ce qira'ar hafs an asim qira'ar hamza تساقط عليك قراءة الجمهور كما تساقط أي تتساقط عليك والمعنى واحد رطب جمعي ne abin da yake nufi kuma shine wani nau'i ne na na dabino wanda duk wanda yake zuwa makka baya bukatar sai an masa bayanin me ruqab mu kuma abin da muke cewa shine muna ce masa lubiya ko mu ce masa maga ta dabino sai cewa maga din wani lokacin yakan zama farkon farkon fitowar dabino kafin yanayinsa na ƙarshe ya tabbata a yanayin farkonsa sai a ce masa maga wani lokacin za ka je yanayin bauri to amma galibi dubiya ɗin takan zo a irin yanayin maga shi shi yasa wani lokacin sai ka ji an ce masa maza ko kuma a ce masa lubiya wataƙila kuma ya zama hausa ce a wani wajen ana ce masa lubiya a wani wajen ana ce masa maga ba ba zai zama wannan kalarsa daban wannan kalarsa daban kuma yana daga cikin nau'o'i na dabino masu amfani saboda yana da yana kunshe da wato kimiyya kabira ta glucose wanda kuma duk lokacin da hanta ta yi aiki wajen reproducing din a lokacin da take supporting din jiki da abin da ta yi storin na na na na na glucose bayan an gama manufacturing ɗinsa a jiki an ce ana kasa shi biyu kaso mafi yawa yana zuwa cikin hanta sai ta adana shi wani kasan kuma sai ya shiga cikin jikin ɗan adam sai da shi ɗan adam yake amfani a kai shi a raba shi a ko'ina to baya wuce awa kuɗi ya ƙare sakamakon yadda kake a karar da energy ɗinka da kuma wahalar da kake yi to daga nan ita kuma hanta ita za ta ci gaba da aiki ce ta aiki ce ta aiki tana ta supporting ɗin jikinka da wannan glucose ɗin kuma tana yin aikin ta na na tata dukkan abin da zai shiga cikin zuciya tana aikin ta na tace samar da cells da suka mutu a jikin ɗan adam to hanta tana gajiya sosai to idan ta gaji ɗan adam ya zama exhausted to abin ko ya zama dehydrated kamar yadda suke cewa to abin da hanta take maraba da shi dama shine abin da yake da sanyi da kuma zaki to ibn qayyim kuma yake cewa a irin wannan yanayin babu abin da yake rutsaf cika wannan sifar wacce masana abinci da kuma yanayin dan adam suke ba shi yasa manzo kuma idan yayi azumi saboda idan kai sahur daidai kuma ka sha ruwa daidai to a mafi matsakaicin lokutan da mutane suke ɗauka suke azumi to za ka ga ya yi daidai da daidai lokacin da a glucose ɗin jikinka ya ƙare da kuma lokacin da hanta take kaiwa magaryar takewa wajen baka wanda yake tattare da ita tana gamawa in ta ci gaba da aiki kuma lokacin shan ruwa yake yi to a lokacin ta tazbul tana yankwanewa in ta yankwane abin da take so shine a bata wannan sanyin da kuma zaƙin to kuma babu abin da yake cika wannan ka'idar irin rutsaf to shi yasa manzo Allah sallama da an sha ruwa kan yayi komai rutsaf yake ci in bai samu rutsaf ba to idan kan yace to daga nan kuma in babu abtanyi hada da zaki to a samu zaki shi kadai saboda hanta tana maraba da shi idan ba a samu zakin ba to a samu sanyin shi kadai shi yasa manzo Allah in bai samu tamr ba hasa hasawatin mimma sai ya sha ruwa wannan tafasil din guda uku kaga su ne to anan sai Allah ya bata solution yake cewa wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlat tusaqitu ko tasaqatu ko tasaqatu alayki rutaban saboda jikinki ya samu support yadda kike so energy da kika karar yanzu ki sake restore din sa janiyan wato rutaban din shi wannan dabinan zai zama wanda kawai dauka zaki yi ki ci تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا كتكي شا كما كجي دادي idane ki qarri asali ko dai zanto ma'khudun ne min al-qarra shine kuma sanyi shi kuma sanyin abinda ake nufi asalin ka shine idan a mutum yayi kuka idan kukan farin ciki ne to hawayensa yana da sanyi to wannan hawayen da ya cika ido zai sa idan yayi sanyi idan kuma kukan bakin ciki ne hawayen yana da zafi to zai sa idan yayi zafi to duk lokacin da mutum yayi farin ciki hawaye ya fito masa kun san kuma shi hawaye yana fitowa a farin ciki da bakin ciki haka ido yake hajama sururu alayya hatta innahu min farti ma qad sarrani abkani يا عين سار الدمع منك سجية تبكين من فرح ومن أحزان ido yana yin kuka in yi bakin ciki kuma yana yin kuka in yi farin ciki to lokacin da ya farin ciki ya cika da hawaye to idan hawayen ya tafi idan zai yi sanyi to sai ake cewa ido ya yi sanyi ana nufin an yi farin ciki yasa rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin wa'anda kullum za su dinga faranta mana rai har mu kuka har idan mu yi sanyi to amma ba sai kai wannan dogon bayanin ba kawai kace qurratu ayunun masu faranta mana rai shi balarabe ya san hanyoyin da ya bi kafin ya samar da wannan ibara to wa qarri aina shi munnar da za ta sa shi kuka har hawaye mai sanyi ya fito ya cika miki ido idan ke sanyi to a madadin ka kai wannan dogon bayanin kawai yace wa qarri aina ki ji dadi an gane ko a anan Allah madaukakin sarki yana nuna mana yadda sunna ta rayuwa take cewa komai sai ɗan adam ya yi riko da sababi anan maryam aikin Allah take kuma kallafa mata akai domin taklifi ne at-taklif shine ilzamu ma bihi mashaqqa an dora mata wani abu mai wahala shine ta samu ciki kuma wahalar shine abinda ba a saba yin sa ba shine budurwan mace ta zo da ciki kuma ba tare da miji ba Allah ne kaɗai zai fitar da ita don haka anan akwai emotional disturbance saboda zuciyar ta cike da damuwar halin da za ta tsinci kanta tun daga har tana tamannin ma ina ma dai ta mutu to ka san yanzu haka dai halin da Maryamu take ciki a takurar zuciyar ta take to amma saboda ta miƙa wuya game da al'amarin ubangiji yasa dole ta haƙura sannan kuma gashi jikinta yayi rauni domin ta haihu duk macen da ta haihu ka san karshen rauni ne mace ta haihu saboda komai nata ya tsaya tak ya canja ta zama mai raunin gaske to anan inda akwai wanda kawai za a kawo masa ya ci a banza to da ita ya kamata a ce gashi tana aikin Allah ga rauni na zuci ga rauni na na jiki saboda haihuwa ga kuma rauni na mace gashi a can wuri mai nisa amma Allah dan ya nuna maka sunna ta rayuwa sai ya ce mata sai ta tashi daga inda take ta motsa ta je jikin dabino ta girgiza shi yasa yake cewa mai waka yake cewa alam tara anna Allah qala li maryam wa huzzi ilayki aljiz'ata saqatu nafruqabu ولو شاء أن تجنيه من غير حزة جنته ولكن كل شيء له سبب yace baka ga abin da Allah ya ce da Maryam ba ki tashi ki je ki girgiza wannan dabina lubiya za ta faɗo miki wacce za ki tsinka ki ci da Allah ya so da za ta iya da Allah ya so ya ba ta dama ba tare da ta yi motsi ba da sai ta ci dabinan tana kwance kamar yadda ake ce aljanna amma komai yana buƙatar riko da sababi ya za wa ka ce to ko ka yi iza waka dole ka yi iza tsafa kai za ka sai ka tashi ka bita saboda in ba ka ba kana zaune ga cewa bakin da Allah ya tsada baya baya hana masa abin da zai haka ne amma in ya motsa wai menene ake cewa rabon fado baya hawa sama ko ma ya hauce ya fado haka ne da gaske ne abin da Bahaushe ya faɗa amma fa in ya fado ba inda yake ba dole ya tashi ya bi shi inda yake in ba haka ba can wani kwaɗon sai ya cinye shi a can tunda ya zama rabon kwaɗo amma dole ya zama kwaɗo wani da yake wuri kaza saboda ka tashi ka nema kuma shi nema ba wanda ya ce maka wajen nema ba za a sha wahala shi ta yaran mu da kuka raja a kan irin cryptocurrency din nan da sauran other business businesses da da kawai kake zatar a banza za ka ci wallahi ba za ka ci a banza ko za ka yi cryptocurrency din kaddara ka nemi fatawar malami na addini ya bincika ya tabbatar maka da cewa shi wannan forex din ko wannan tsarin tsari ne da in aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza bai saba wa musulunci ba to fa dole sai ka tashi ka wahalar da kanka ayi kaza din ayi kaza ayi kaza kar ayi kaza kar ayi kaza kar ayi kaza ka hana kanka bacci ka sai data ka sai waya ka zama kullum idan ka yana kan me ke zuwa idan in ka duba sai ka ga wahalar sa ba ta fi wahalar asalin classical business da muka saba saboda ka ba wani wanda zai yi kuɗi yana kwance sai dai barawo kai ko barawo ma fa wahala yake sha bahaushe ya ce neman halal da wuya barawo ya ce haram sun ma haka ko ya ce haram ma ta fi ta gaba duba ka ga yadda yadda barayin suke kafin wato in ka duba ka ga waɗansu dirasar da barayi suke kafin su yi sata su sai ka ce dan dai kawai inuwa ce ta fada muku amma da za su rasa rabin rabin wannan kwakwalwar a ciniki na halal da za su samu kuɗin da suka samu ko sama da haka kuma su kwanta cikin jin daɗi kuma duk abin da suka sa a baka na haram da sun yi haƙuri ma za su iya samun sa ta hanyar halal dan dole abin da ka ci din dai sai ka ci shi ba wanda ya isa ya ci shi in ba kai ba shi yasa ba gaggawa ce take ta mai neman haram ya je ya nemo ta wa fakuli wa sharabi wa qarri aina fa in ma tarahinna min al bashari ahadan idan kika ga mutum a hanya kun ga ai ta tafi nesa ko dole dai ƙarshen alawa ƙasa bahaushe ya ce gidi lahira kowa sai ya je in dai ka bar gida dai akwai ranar da zaka koma gida to komai daren dadewa in kin je gida aka ganke da da to ki ce musu ni yau ba zan yi magana ba azumi nake na sai Allah ce
فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا na'am يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك وما كانت أمك بغيا na'am fa atat bihi qaumaha tahmilu to maryam an ce tana can ka bayar da wayansu littattafan tarihi na bani isra'ila na da suke hada da isra'iliya suke magana shine ko da suka fitar din a can ta ci gaba da zama to kuma sai ya zama shi wannan sarki na wannan lokacin a yadda suke cewa yayi shirin zai zai yi kidaya ta jama'a to sai ne mu lalle ana buƙatar za a yi head counting kowa ya zo to shine wai shi Yusufun Najjar din sai je ya taho da ita amma nan shi ma bamu same shi a bamu same shi a cikin bayanan mu na Alqur'ani bayanan da Alqur'ani ya mana ba mu bamu same shi a cikin sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam kawai abin da zamu dauka dai ta baro inda take ta taho ta zo wa mutananta da Annabi Isa tahmiluhu tana dauke da shi a matsayinsa na jariri قالوا تلك يا مريم يا كي مريم لقد جئت شيئا حقيقة كنزو da wani abu fariyan wato wani abu abin kyama kuma abin al'ajabi laqad ji'ti shay'an fariya al-fariyu fa'ilun ne asali ma'qulun ne min al-fari ma'qulun ne min al-fari wanda kuma abin da ake nufi da al-fari alfaryu shine abin da yake abin kyama wanda ya girmama ya kai matuƙa a wajen rashin kyau sai suka gaya mata wannan abin da yasa kuma suka soke ta da wannan saboda ya za a yi kina budurwa kuma ki zo mana da ɗa da alama kenan ashe kina aikata wani abu ba mu sani ba to tun daga nan zargin da yahudawa suke wa maryam alaiha salam anan sai ya fara sai suke ce mata lalle ta je ta yi aikin ashani ta samu wannan ciki ya ukta haruna ya ke yar uwar harun ma kana abukin ra'a sau'in mahaifinki fa ba mutumin banza bane wa ma kanat ummuki bariya kuma mahaifiyarki ba a taɓa saninta da karuwanci ba wannan harun din suna ne na ɗan uwan Maryam alaiha salam amma ba wai Haruna ɗan uwan Annabi Musa ba alaihi salam shi wannan Harunan yana cikin zuriyar su Maryam alaiha salam to sai suka danganta ta zuwa gare shi ko kuma suka ce a'a wannan uktu Haruna din wato kabila ce kabilar Harun ismu kabila ce kamar yadda za a ce maka ya akal arab ya kai balarabe ba wai ana nufin kai wani ne arab kai kuma kake dan uwansa ba saboda haka dan uwa yar uwar haruna ana nufin wacce take daga kabilar da ake danganta su zuwa ga haruna alaihi salam abinda wasu malaman suka faɗa ke wannan shi haka malaman tafsiri suka ce sai Abdullahi dan Abba zai cewa shi Haruna rajulun salihun ne min bani Isra'il wani mutum ne nagar a bani Isra'il yunsabu ilaihi man urifa bis salati kai daga karshe ma duk mutumin da yake nagari sai a ce masa dan uwan Haruna kamar mata da ake ce musu akawatu Yusuf ba wai dai dan uwan Annabi Yusuf bane na na dangantaka to sai zama ana danganta duk wani mutum nagari ana ce masa dan uwan haruna a Muhammad al-Amin Allah ya tsara ma yake cewa wa itlaq ism al-akhi ala an-nadhir al-mushabih ma'ruf fi al-Qur'an da aka ce ukhta harun aisha bihatan bi harun a kalmar yan uwantaka a jingina ta zuwa ga kamanceceniya wannan akwai shi a Qur'ani kuma Larabawa ma sun saba yin haka kamar yadda Allah subhanahu wataala ke cewa wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbar ai illa hiya akbaru min shabihatiha haka Allah ya ce innal mubazzirina kanu ai kanu kanu ashbaha shayatin sun kasance wato suna kama da shaytanu haka Allah a cikin suratul ayat ya ce wa ikhwanuhum yamuddunahum fil khayr ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayri thumma la yuqsirun kaga ana ikhwanuhum ai mutanen da take kamanceceniya da su da haka nan ma ya ukhta haruna yake wacce take kama da nagartar haruna ابن جرير تتا والصواب من القول في ذلك ما جاء به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه أنها نسبت إلى رجل من قومها أنا جنجنا تني إزوا قول متاني تكم متاننتا تودمك معنى يا أخت هارون كنا ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية حديث أثبت أتم آه صحيح مسلم daga al-mughira ibn shu'ba Allah ya kare da a gare shi yace cewa lamma qadimtu najrana sa'aluni lokacin da naje najran garin kiristoci a wancan lokacin sai suka mun tambaya al sai suka ce innakum taqra'una ya ukhta haruna mun ji kuna karanta a cikin qur'ani ya ukhta haruna ma kana abuki mar'a sawi wa musa qabla isa bi kaza wa kaza alhali kuma annabi musa ya rayu kafin annabi isa da shekaru kaza da kaza falamma qadimtu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da nazo da annabi sallallahu alaihi wasallam nace ya rasulullahi da muke cewa ya ukta haruna ga abin da kiristoci suka ce min sai manzo Allah sallallahu alaihi cewa innahum kanu yusammuna bi anbiya'ihim was-salihin qablahum ai sun kasance su bari isra'ila sukan yi wa annabawansu da nagara a cikin su tafara dan haka yawanci zaka ga suna sa harun suna sa ibrahim suna sa Ismail kuma har yanzu zaka ga galibi Larabawa Kiristoci za ga waɗannan sune sunayen su za ga zaka ga Ishaq za ga Ismail mu kuma saboda asalin Kiristanci ta hanyar Turawa ya zo mana sai ka ga irin dai suna ake sa amma da Turanci sai ka ga ana sa John ya haya kenan ko sai ka ga an sa Ishmael shine Ismail din Abraham a ce Ibrahim Jacob Yaqub Jona, Yunus ko haka dai ko Yusufa, Joseph, Yusuf daga sunayen kenan dai. Yanzu idan mutum ya zo musulunta idan muka tambaye shi ya sunanka idan ya faɗi sunan nasa muka ji ba wani suna ne wanda yake akwai muni a ciki ba misali akwai sunayen kabilu akwai kuma sunaye wanda a yaren suna ne wanda yake akwai nau'i na tafa'uli shine akwai optimism ko wani ma sai kaga akwai tauhidi a cikin sa to in mun tashi sai mu ce masa to sunanka ba matsala ne da shi ba amma tunda zaka dinga cakuduwa da musulmi akwai wata maslahar da za ka zaɓi suna da za a sa maka wanda musulmai suka saba sa in kuma yace a shi yana so ya maintain din sunansa da haka idan sunansa a idan sunansa ya zama zai iya a ce masa da larabci a ce to mu za mu dinga ce maka kaza amma shi ne ke da ma'anar kaza na ta amsa ce dole sai ya canza suna akwai wanda zai ce maka misali in yamuri ne ce sunansa a dare ciku wanda ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan kafirci kenan a a dare ciku yana nufin tausayin ubangiji mana tausayin Allah ne ka Allah ya tausaya muku ya ba ku shi sai ga a wannan sympathy of God it's a nice name amma dai da mu ce maka to mu ce maka Abdulrahim mana in ya so a can in ka tafi can kudu can gabas sai a dinga sai maka adara shi kudin amma mu anan sai mu ce maka Abdurrahim ko wani abu makamanci haka duk da cewa wasu da suka damuwa ba wasu kuma sai su su wa'yansu da suke zuwa musulunta sai ƴan uwansu su dinga ganin cewa kyamar ta kai hatta sunaye ma ba mu yarda da su ba Eh, akwai abu kuma za ga har na Hausawan mu ma suna irin wannan to amma mu saboda irin gabar da aka cinna tsakanin a tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai kun san asali creating din gabar aka yi ko dai daga waɗanda suke zuwa suke ba su addinin ko kuma daga waɗansu da suke amfani da siyasa sai ka zo ka tarar da a gari ɗaya akwai bambancin addini a family ɗaya to amma ga sunan da can can can can mu ma guzawan mu irin sunayen mu na, na al'ada suke sa sunaye za ka ga an sa wa mace marka ko an sa mata ladingo ko wani abu dai bai kama da haka irin sunayen mu na can to daga baya baya kuma da suka ake musu safarar sunaye to sai ka ga a koda yana da wani sunan na na, na al'ada to sai a raba masa da wani suna da zaka gane addinin sa daban ko kamar jakau sunansa zai a ce masa fita jakau dan dai ka fahimci tunda da ka ji fita ai fita buturus kenan ko to sai ka gane cewa lalle ba musulmi bane to dan saboda maslaha in ya zo da wani suna idan ya zanto misali sunansa Samuel sai ka ce to shi kenan bari mu ce maka Shamun tunda mu ma muna da shi anan akwai wanda har yanzu suna sa suna amma yawancin su kuma a Laraba an ka ji su da irin wannan suna ba musulmai bane har Laraba ba suka sa Haruna ba amma sukan sa sai dai galibi in ka ji harun din a musamman a yankin labanan da sauransu sai ka duba ka da wahala a musulmi amma za ka ji akwai musulman suna sa shi yasa za ka sha mamaki ko sunayen da yawa daga cikin mawallafa mawallafa da suka fai za ka ji in dai larabawa ne tsantsa za ka ji ba sunayen annabawa ba ne saboda galibi annabawan sunayen bani isra'ila ne yanzu kaga bukhari sunansa muhammad ko muslim sunansa muslim abu dawud sunansa sulaiman to shi sunan annabi tirmidhi fa sunansa muhammad shi ma ibnu maja sunansa muhammad sannan nasa'i fa nasa'i sunansa ahmad to ya ga yawanci ba su cika sa can sunan anbiya bani isra'ila ba duk da cewa ana sawa din to wannan shine ma kana abuki abinnan take ya ukhta haruna ma kana abuki mar'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya mahaifiyarki kuma bata taba zama baghiyan karuwa ba to ya za a yi ke kuma ki zo mana da aikin mutanen banza kuma karuwai mu ba mu yarda ba na'am فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا fa asharat ilayhi sai ta musu nuni zuwa ga annabi isa tunda dama ta ce ba za ta yi magana ba alu sai suka ta wannan wani irin renin hankali ne kaifa nukallimu man kana fil mahdi yaya za mu yi mu yi magana har mu faɗa ya ba mu amsa da wanda ya kasance a goye a ɗauke ma a tsimman goyo sabiyan alhalin kasancewarsa yana yaro ai yara ba sa magana na'am قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا qala sai annabi Isa alaihi salam ya kada baki yace inni abdullahi ni bawan Allah ne ataniyar kitaba Allah madaukakin sarki ya bani littafi waja'alani nabiyyan kuma Allah subhanahu wataala ya sanya ni na zama annabi na'am وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا Allah ya ce waja'alani mubarakan sai annabi Isa alaihi salam yake cewa kuma Allah ya sanya ni mai albarka ai ja'alani mu'alliman lil khair Allah ya sanya ni zan dinga sanar da mutane alkhairi shine ma'anar mubarakan din aina ma kuntu duk inda na tsinci kaina ba zan yi kasa a gwiwa ba wajen koyar da mutane abin da zai kusantar da su zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala wa ausani bis salati kuma Allah ya yi min wasiya da in yi sallah waz zakati kuma Allah ubangiji ya yi min wasiya da zakka ma dumtu hayya muddin ina da rai wa barran bi walidati kuma in zama mai yin alkhairi da biyayya da da'a ga mahaifiyata walam yaj'alni jabbaran Allah bai sanya ni in zama mai taurin kai wajen bautarsa ba shar'iyyan kuma Allah bai sanya ni in zama mara sharrafo ba wannan su ne amsoshin da annabi isa alaihi salam ya bayar wanda annabi isa alaihi salam yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi magana suna jarirai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa a cikin ingantaccen hadisi to a yayi magana kuma an ji a matsayin mu'jiza sai dai a inda malamai suka yi magana shine da yake cewa atani alkitaba waj'alani nabiyyan Allah madaukakin sarki ya sanya ni annabi wasu malaman sai suka ce kamar da Muhammad al-Amin Shankiti ya faɗa yake cewa at-taqiqu fihi insha Allah annahu abbara bil madi amma amma fil mustaqbal amma sai ya fa'u fil mustaqbal kasancewar ba a saba annabi jariri ba kuma ba wani nassi da aka samu wanda yake magana ce qat'iyyud dilala wadda ma'anarta baka iya samun sofa ne na wata ma'anar ta shigo da ya nuna cewa annabi isa ya fara annabta tun yana karami shi yasa sai malamai suka ce to abin da yake nufi waja'alani nabiyyan ay sayaj'aluni nabiyyan ɗan lokaci yayi an gane ko wannan haka masana alqur'ani suka faɗa kuma wannan Allah yakan yi amfani da irin wannan usulubin kamar ata amrullahi alqiyama ake nufi kaga ai sai ati amrullahi kenan wa nufikha fi suri wa sawfa yunfakhu fi suri ake nufi za a yi busa a ban kawo wasiqa alladhina kafaru wa sayusaqu alladhina kafaru ake nufi za a za za a kora dan haka waja'alani nabiyyan ai Allah zai sanya ni in zama annabi وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا الله يا يمن وصيا da in yi sallah to sallah dai ma'arufa shi sallah asalin ta addu'a daga baya kuma mu a wannan addini namu sai zama wata ibada ce mai ruku'u da sujada da karatun alqur'ani ana buɗe ta da kabbara harama a rufe ta da sallama to kuma tabbas annabawa ma akwai wanda duk suka yi sallah dukkan su Allah ya musu wasiya da su yi sallah to amma zakka anan shin su ma a cikin shari'ar annabi isa akwai zakka irin wannan tamu zakkar ibnu jarir yace to anan zakka dai ko dai zanto zakatul amwal Allah ya umarce shi da in ya samu kuɗi ya bayar to annabi isa ya mallaki kuɗi ne ko kuma ya zama zakka anan tana nufin tathhirul jasad min janatil dhunub shine tsarkake jiki daga daudar da dattin zunubi to anan As-Samarqandi da Qurtubi da Sa'adi a cikin tafsirinsa sun tafi akan cewa eh zakka ce ta kuɗi Allah ya dora wa Annabi Isa kuma ya sauke nau'in da Allah ya dora masa amma manya-manyan malaman lugha irin su Zajjaj irin su Nahar irin su Al-Wahidi a cikin Al-Wajiz nasa sun tafi akan cewa zakkar da ake nufi shine tsarkake jiki daga datti kuma zai iya nufin duka nau'o'i na zakkan ne gaba ɗaya kowannen su dai alqur'ani yayi amfani da irin wannan madin tuhayya muddin ina da rai a duniya a annabi isa alaihi salam yayi wannan maganan ne daga baya kuma sai ya koma yanayin sa na yaro tun daga lokacin kuma sai ya daina magana wassalamu alayya yawma wulidtu sannan aminci daga ubangiji da gaisuwa ta jinjina ta tabbata a gare ni tun daga ranar da aka haife ni da kuma ranar da zan mutu da kuma ranar da za a tashe ni da raina ranar gobe alkiyama wannan abu da ya faɗa manzala sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ba mu fassarar sa a cikin hadisin bukhari da muslim daga abu hurairah Allah ya kare da a gare shi yake cewa naji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ma min bani adama mauludun illa ya masu shaytanu hina yula ba wani mutum a cikin 'yan adam da za a haife shi ba sai sai shaidan ya zo ya shafi kansa lokacin da aka haife shi fa yastahillu sarikan da haka shi yasa duk jaririn da za a haifa za ka ga ya faɗo yana kuka in dai zai rayu min masu shaitan saboda shafar da shaitan yake in ma dai akwai wani medical dalili da aka gano to wannan dalilin baya faruwa sai shaitan din yayi shafa tunda shafar shaitan din wannan spiritual ba kowa ne zai iya gani kuma manzo Allah kuma ya gaya mana shi kuma Allah ya sanar da shi ghaira maryam wa ibniha maryam da ɗanta ne kawai shaitan bai samu damar shafar su ba shi yasa Abu Huraira in yazo nan sai karanta wa inni sammaituha maryama wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim a wata ruwaya kuma كل ابن آدم كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعه kowane ɗan adam shaitan yakan zo ya ɗan tsikare shi da yatsansa hina yulad lokacin da za a haife shi ghaira isa ibn maryam sai isa ne kadai zahaba ya tsunu fata'ana fil fil hijabi ya zo yana so ya tsunkure shi sai Allah bai bashi iko ba sai ya taɓa iya zanin tsimman da ake ake dauke da shi na goyo wannan amincin da Allah subhanahu wataala ya tabbatar masa kenan yau maulida sai kuma yau ya mutu mutuwar annabi Isa za ta faru ne bayan ya dawo dawowa ta biyu sannan zai zauna tsawon lokaci wasu ce zai kai tsawon shekara tara bayan ya kashe dujal zai zauna ya ci gaba da jagorantar mutane har zuwa lokacin da ya juju wa majuju za su zo bayan ya juju wa majuju kuma to don haka daga nan kuma sai ya koma zuwa ga Allah za mu dakta anan saboda lokaci ya kure abinda muka faɗa daidai Allah ubangiji ya ba mu ladanta wannan muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya ce mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ba sanarwa ko كان اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين